أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا أشرين دتقوص قوة بيار hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da uku ga watan biyu miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi masalam shekara ta 2019 a satin da ya gabata muna mun tsaya ne a cikin suratul an'am akan aya ta 37 zuwa ta 38 duk da yake mun gabatar da bayanai masu dan tsawo amma halin karatun na ya kasance haka a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi akan wannan aya ta 37 zuwa ta 38 a cikin suratul an'am shafi na 132 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar muna fatan Allah ya karɓi rayukanmu muna akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malan Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ard أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض باب وتدبى ودتك تاك دور قسا an gane ko bayani ya gabata akan nau'ukan dabbobi fil ardi a cikin ƙasa ba wai yana nuna babu dabbobi a sama ba kamar yadda zo a cikin suratu shura wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ma basta fihi ma min dabba wala ta'irin kuma ai babu ma min ta'irin shine matufi ne kenan babu wani tsuntsu ya tsiru wanda yake fira an gane ko bi haihu da fikafikansa wato fi'ili na tsara ana cewa tsara ya tsiru kuma ana cewa tsara ya tsuru waɗansu ɗaliban lugha da suka tashi sai suka ce sunan abin nan wurin saukar jirgi aeroport ko ba haka ba airport suka ce ba a cewa al-matar sai dai a ce al-matir domin ismul wato ismul makan a cikin fi'ili wanda ya zama to yana da ya'un wato haka yake zuwa da ya'un ma'ana in an ce sala yasiru wurin da ruwa ke gudanar sai a ce masil ko ba haka ba kala ya ƙilu ya yi bacci ba wancan na ya ƙulu ba sai zaman to maƙil an gane ko to sai suka ce ba a cewa ƙara ya ƙiru maƙil amma hakikatan a cikin luga ya tabbata akwai tsara ya tsuru tsara ya tsiru duka sun inganta kuma wawan ɗin sai a mai maƙa ya inganta a cikin larabci don haka wannan ba kuskure ba ne wani lokaci mutum bincike shi ne bai zurfafa ba sai ya zo ya ce malamai sun yi kuskure ashe shi ne ya fada a cikin wahala illa umamun amsalukum face al'ummomi ne tamkar an yi bayani ya gabata akan abin da ake nufi ta inda muka yi kamanceceniya da inda muka yi sabani domin kama da wane battawa ne al'umam kalima ta al'umam tana nufin al'umma amma a wannan zamanin wani lokaci ana amfani da ita da mayar da abu na al'umma in an ce ammamahu ko ta ammamahu ya mai da abu na ƙasa gaba ɗaya an gane ko nationalize suke ce mishi ko menene da yaren faransanci an gane ko ko ko dawwalahu ya mayar da shi na daula na ƙasa ko ko ya ɗauke shi ya mai da shi abu na ƙasashe gaba ɗaya mai ɗaukar sifofi na ƙasashe larabci ne na zamani wanda in ba mutum yana yawan bincike ba sai a ce amma mahumi yake nufi ya rasa inda an ka sama gaba dole sai ka yi bincike ko da kai babban malami ne saboda ka san yaren zamanin wato uslubin da ake amfani da kalma a cikin larabci an gane ko kalma ta sohof yake nufi tana fin bi sohof tana nufin takardun sufi ibrahim wa musa ko ba haka ba amma yanzu an ce suhuf wani lokaci tana nufin wato jarida mafi yawancin laraba sun ce suhuf suna nufin jarida kaga in baka sani ba sai ka je ka fada cikin matsala dan haka yana da kyau mutum ya karanta wato abin da ya shafi zamani illa umamun amsalukum face al'ummomi ne wato amsalukum tamkarku ma farratna fil kitabi min shay Allah ce ma farratna ba mu yi sakaci ba kalima ta farraqa tana nufin yin sakaci shine at-tadyi ka tozartar da wani abu amma in ta zo da alhamza afraqa tana nufin ya ketare iyaka in an ce wanda afraqa kamar yayi baya in an ce afraqa wanda ya ketare iyaka sai ka gane bambancin su a cikin wannan an gane ko ma farratna fil kitabi ba mu yi sakaci ba ba mu kawo wani abu ba fil kitab الكتاب wato fi'alun ne bi ma'ana maf'ul in an ce kitab ana nufin al-maktub ba mu yi sakaci ba ba mu kawo cikin al-kitab ba waɗansu malaman tafsiri mun yi bayani suka ce lauhil mahfuz ake nufi haka ba dan Allah ya tashi kitab an gane ko wato Allah subhanahu wa ta'ala ce wa الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين شيئا القرآن من اللوح المحفوظ كوبا هكذا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a ana nufin alqur'ani to in an ce ba a bar komai a cikin alqur'ani ba ana nufin komai an yi bayanin sa ba a'a an nuna maka hanyar da zaka samu tsira duniya da lahira da duk abin da zaka yi an fahimce ni dan kaɗan qur'ani ne zai ce mana ba farratuna fil kitabi min shay sai ka yi sallah sai ya koma kame kame wani lokaci ya ce fi kafin kammala wani lokaci ya ce kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da sallah ba a'a alƙur'ani ya nuna maka yadda zaka tsira duniya da lahira ita kanta sunnar alƙur'ani ne ya bada permission na abita ya bada izini na abita wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu an gane ko dan haka dai a takaice mun yi bayanin i'jaz alqur'ani kitab ne Allah ya kira shi kitab zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin bi annahu maktub an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce kalla innaha tadhkira faman sha'a dhakara في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة shi kan shi alkur'ani kin rubuce yake an gane ko dan haka an rubuta shi sannan kuma maktubun fi suhuf wato abin fi sahaif shi kan shi alkur'ani za a rubuta shi a cikin takardu to dan haka dan an ce mai alkitabu wannan ba matsala bace an gane ko dan haka kuma i'jazi na alkur'ani wancan sashin da muka kawo kaɗan ne muka kawo wanda duk ya tabbata hakika ce ta ilmi za a fassara wanda kuma bai tabbata hakika ta ilimi ba to za a bar shi a matsayin in ya tabbata wata rana a bincike a samu nasoshin da suka yi magana kan shi in ba a samu ba dama duk abin da ya shafi ilimi Allah ya faɗi cewa a je a yi karatu a yi bincike an gane ko in kuma ba a samu nasi ba shi kenan a tsaya bakin nan an gane ko yanzu kaga binciken da suke yi alqur'ani ya zo ya ce wa yabitu fi kafin salasa mi'atin sinina yake wazdadu tis'a wazdadu tis'a a'a in an ɗauki shekara wadda take wato shekara ce ta shamsiyya an gane ko sai ya zamanto akwai ƙari wani lokaci in an samu shekara ɗari uku za a samu shekara wancan tara ƙari a kansu domin shekara kamariya kwanakinta ba su kai adadin shekara shamsiyya ba wanda bincike na zamani sai yanzu na turawa a kwanakin nan ba a cika wani lokaci na 'yan shekaru suka gano akwai bambanci tsakanin juya wadda rana take yi ma duniya da wata domin ita rana za ta kewaya duniya ne sanin ne ake ɗaukar lokaci shi ko wata zai kewaye duniya kenan adadin kwanakin da wata yake kewaye duniya ba ɗaya bane da adadin kwanakin da rana take kewaye duniya ashe Allah ya sanya su li ta'lamu adad sinin wal hisab yoshi na da a to kuma yanzu wannan bai zuwa bayan an kirkiro agogo an kalli yadda yake juyar da wato rana take kewaye duniya sai a dawo a ce wadansu da suka zo ka kirkira shi duk da yake wasu malamai sun ce wazdadu tis'a shine kamar bayan sun tashi sun shiga cikin gari sun samu shekara goma sun mutu amma dai wawun tana iya daukar al-istinaf sannan kuma wawun kin tana iya daukar littaghayur ina fatan kun fahimce ni wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ko a ce maka an gano cewa jiki da jiki ƙasa tana jan abin da ke samanta gashi Allah subhanahu wataala ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula an gane ko duk abin da ke cikin sa mai da kasuwa ya rike da shi ubangiji to ubangijin nan zai kasa saman mai yadda za a yi kowanne daga cikin su ya rike wani wani ba zai shiga cikin wani ba Allah ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar wa lal layl sabiqun naha wa kullun fi falakin yasbahun ko wani na cikin hanyar sa kuma an sanya masa nizamin da wannan ba zai kai wannan ba akwai alaka wadda ubangiji ya sanya tsakankanin su ina fata a fahimci to dan haka ne waɗannan abubuwa ai hattara sannan ko da mun ce sammai akwai abin da an rike su khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawnaha wasu sun ce akwai amad babu shi ko kuma ma babu shi to ko akwai shi ko babu shi Allah yana da izinin da yake da ba tare da wani abu ba wallahu ta'ala a'lam an gane ko to dan haka dai ijaz na alqur'ani ma farratna fil kitabi min shay har duniya ta tashi ba za a kai karshen ijazi na alqur'ani ba akwai asar da yake yazo cikin sahihul bukhari na abi juhaifa Imam Bukhari ya kawo shi da kuma Imam Tirmidhi na Abi Juhaifa Abi Juhaifa yake ce ma Sayyidina Ali radiyallahu anhu surukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala shi Abu Juhaifa qultu li Ali nace ma Ali dan Abi Talib hal indakum kitab shin kuna da wani littafi ko ma bayan wannan littafi ma'ana shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku da ake ce ma ahlul bait ya ba ku wani littafi a boye a aje wanda ba a san da shi ba qala la sai Ali ya ce a'a kaga akwai mushaf Fatima akwai kaza akwai kaza ƙarya ne ya kamata su ɗauko wannan su karanta shi cikin sahihul Bukhari amma sai wanda ga gyara su sai ya ce illa qala la illa babu da wani abu sai littafin Allah alqur'ani wanda an kabar mu kowa shine muke da shi kawo kaji dan shi'a aw fahmun o utiyahu rajulun muslim ko kuma fahimta wadda Allah zai ba mutum wani musulmi rajulun muslim ya kawo musulmi saboda kafiri bai dace a ce shi zai zo yayi mana tafsirin alqur'ani ba ina fata kun fahimci saboda akwai hatsarin yanzu da abin ana son a kawo yan giya da jahillai da waɗanda basu damu da addini ba da kafirai su fassara da alqur'ani su ne suka gane mu bar fassarar magabata mu bar fassarar da mu sallama yayi mu zo mu dauki fasara wani wanda ya rayu can kasashen turai ya shage a kariki aw ma fi hadhihi sahifa ko ko abin da ke cikin wannan takarda shine manzo ya bada ma fi hadhihi sahifa menene yake cikin wannan takardar qala sai sayyidina ali yace al aqlu al aqlu shine ni shine hankali to ba shi ake nufi anan ba al aqlu na ana nuhin wato diya a cikin yaren malaman fiqh da haka ka ɗauko kawai littafi ka ce za ka karanta ka fassara wallahi da ka yi kokari ka koma wajen malamai kuma ka ɗauki sharha da ya ce al'ada ka tsaya ka tashi da cikin matsala diya ake nufi anan hukuncin diya an gane ko wa fakatul asiri da kuma yadda za a amso mutumin da aka kama a wajen yaki ko ba haka ba prisonier de guerre kamar yadda suke faɗi amma a luga ana cewa fikak ana cewa fakak amma dai a rubuce fakak yake an gane ko wala yuqtalu muslimun bi kafirin ba a in ya kashe kafiri sai dai su karbi diya an gane ko wannan kuma lokacin da musulmi suke da karfi yanzu kuma sai dai a kashe musulmi dubu ɗari amma an kashe kafiri guda duniya tana ji amma ga kasashen musulmi yau ba a san adadin mutanen da aka kashe ba a kasar iraq ba a san adadin mutanen da aka kashe a cikin suriya ba ba a san adadin mutanen da aka kashe ba a yakin boko haram kuma yana ci gaba ga irin yaƙe-yaƙen da aka yi kasashen musulmai amma ba ka jin adadi amma da an ce mutum guda ya mutu turai duk kafafen yada labarai na turai sun yi bayani jini ya fi jini ne subhanallah to Allah ya kyauta an gane ko to wannan dai yana nuna muna abin da za a kashe musulmi in ya kashe kafiri an gane ko kuma wannan yake nuna mana ahammiya ubangiji yayi wannan dai nuna mana muhimmancin littafi A'id al-Qarani ɗaya daga cikin Dr. A'id al-Qarani A'id al-Qarani ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na Saudiya ya nuna musulmi bu san muhimmancin littafi ba domin yake cewa a cikin Saudiya wata khutba ce yake yi yake cewa za ka ga na Fathul Bari kudinsa da kudin rago an gane ko dan rago kudinsu ma'ana zozo zozo ɗaya ne amma wani mutum zai rayu ya kama cin rago rago rago sai ya mutu bai sai lissafi guda ba wannan al'umma musulmi kenan kuma turawa sun ce in kana son ka boye ma dan afirka abu to ka sashi a ina ka sashi cikin littafi shi ne matsalar mu kenan wai sai mutum ya mutu bai gani shi to yayi wadansu abu ya take cewa salis suhulan tibasi an ma'alina wa nashidur ruzza hal khabar rajala fina واستمطر الدمع للمذبح ومتفرحا على الحنيذ ولا تخشى أعادينا دع الكتاب لقوم يهتفون له هل الحروف تغذينا وتسقينا wai al'ummar musulmi suke cewa salis suhun altibasi amma alina salka tambayi as-suhun wato tire tire an gane ko turaruka kenan za a ce ko ko tiriruwa iltibasi amma alina yadda mun ka cakuɗa don neman ɗaukakan mu nan na nan na muke muke neman ɗaukaka wala shidur ruzza ka tambayi ar-ruzz bito wanda ake jayewa dan bito ko a jaye wajen cin abinci hal khabar raja fina shin shi ya sa tsammanin ba za mu yi aikin mu ba ma'ana ya tabe daga biyan bukatun mu a'a da mun tashi buɗe muke za mu ci abinci yace wastamtir dam'a lil mazbah ka zubar da hawayenka saboda abincin da zaka ci ma'ana ka damu da cin abinci wa mutfarahan alal hanidi kai wato kai murna ka tashi alal hanidi lokacin da an ka kana masu yi wala takhsha a adina kan mu ji tsoron muke kan mu yi karatu saboda ba a ci gaba sai da karatun shi yasa ake cewa kan mu yi karatun ko mu yi kaza ko mu yi kaza ko mu yi kaza namu wala tastanqizu ma faza illa nuwa wa tasabbatu fi fa shahra shahra an ta'allamu haka suke cewa yadda alal hanidi wala takhsha a adina yace da'il kitaba liqaumin yahtifuna lahu musulmi cewa suka kai karatu bari masu can masu karatu su kai hal hurufu tughzina wa taskina shin littafi yana ba mu tuwo ko yana ba mu abinci ko yana ba mu abin sha haka mun ka kasance Allah shi mun mutum to shi yasa da mun kai wasa da wannan addinin mu da yazo da komai da komai Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum har aka tambaye ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Salman al-Farisi hal allamakum nabiyukum kull shay shin annabin ku ya koyar da komai yace ajal hatta al-khira'a ko khara'a har yadda ake shiga ayi kashi addinin musulunci ya karantar da sannan kuma alkur'ani ya zo ya ce ikra kai karatu da karatu ne za ka samu yancin kanka ka ci gaba duniya da lahira to ya na an kai mu addini mu an ka ci mu damu mu kai zaune har ana koya mana komai har ya kai an koya mana turanci mun koya an koya mana faransanci mun koya an koya mana geography mun koya har aka zo aka ce mana hatta da musulunci ba mu gane ba sai an koya mana musulunci tun da yanzu ga islamology nan ga islam state ne an kirkiro an ka zo mun ka ce to an ka ce za a koya mana musuluncin an ka zo da ta'arifi wanda ya saba ma abin nan ana ja gaba ana ja gaba ana ja gaba sai an ka to an ka ce mana to har yanzu ma addinin bamu gane shi ba sai an koya mana addini aka ce bamu iya rayuwa ba da zamantakewa sai an koya mana aka ce muna bamu iya tunani ba sai an koya mana da zamu tunani kai karshe karawa da karo an ka ce hatta da kwanciya da mata bamu iya ba sai an koya mana da zamu kwanciya da mata mu ko ba shi ana kira su karatu ba ana koyar da kwanciya da mata ko ba a koyarwa yanzu mu yanzu 'yan afirka to abin tambaya anan shi baturen da yake son bature ya koya mutane da su kwanciya da mata ko shi dan afirka wanda ake biya ya koya ma mutane da su kwanciya da mata tambaya guda kawai zamu yi tunda an ce sai an koya muna shin shi in kuma ne akwai mutane da sun tsufe shi a nan afirka kafin an gane ko to ya an kai magabata su kakan afirka sun ka haifi al'ummomi har suka kawo in kuma dan afirka na to wai kai abin da mu gane ba kafin ka fara koya ma mutane yadda za su yi kwanciya da matansu wai kai kaka an ka same ka yanzu jama'a kai jama'a a ce yanzu har da kwanciya da mata sai an koya muna Allah ya kyauta Allah subhanahu wa ta'ala ce ma farratna fil kitabi min shay ban bar kai sakaci ba face komai mun sanya shi a cikin littafi mun kawo maganganu na malamai summa ila rabbihim yuhshurun sannan kuma za a taro su zuwa ga ubangiji an gane ko ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu waɗansu malamai suka ce to nan an ce summa ila rabbihim amma an kawo dabbati an kawo fa'irin yasiru bi janahi ila rabbihim alhali ba su da hankali ba abuna mai hankali ba to ya an kai an ka samu wannan waɗansu malamai suka ce a'a dabiri summa ila rabbihim yuhsharuna yana komawa ne zuwa ga kafirai wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih sun yi inkarin za a tayar da su ranar tashin alkiyama sai an ka ce summa ila rabbihim yuhsharun su waɗanda suka faɗi wannan magana za a tayar da su zuwa ga ubangijinsu waɗansu malamai suka ce a'a damirin zai koma zuwa ga illa umamun to in ba mun ce umamun amsalu kuma ai ba su da hankali ko ba haka ba har yanzu dai sai suka ce a'a saboda wato amsalukum ya haɗe da umamun tunda mu amsalukum mu mutane ko umamun waɗancan ta al'umma ta dabba ko kuma muna shiga cikin dabba ai mu ma ina fata an fice ne an fitar da mu sai ya zama to da mai hankalin da wanda bai da hankali an haɗa sai an kace summa ila rabbihim yuhsharuna waɗansu malamai suka ce to amsalukum da yake koma zuwa gare shi amma a addini mun zo ba mu bukatar wannan domin malaman lugha zaka ga kullun suna cewa in an kawo zamiri na abin da bai da hankali sai a kawo wanda bai da hankali an gane ko misali Allah subhanahu wataala yace id qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin kaga tace ra'aytuhum na ga sai tace a to ai rana da wata ba su da hankali ko ba haka ba wannan bi itibari kai dan adam za a ce haka amma ga Allah bai dace ai isnadin wannan ba ina fatan kun fahimta don mi don shi Allah ba a ce akwai abin da bai yi wa bai ka faɗa an gane ko sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha wa lil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'ina an gane ko wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum كي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا كأولا من خشية الله كما كتب misalai suna nan don haka dai waɗansu malaman lokaci su ce a tafi cewa wato taglibi ne aka yi ko kuma a ba abin mamaki da cewa tabbas ba a cewa ba su fahimta abin da Allah subhanahu wata'ala yake faɗa thumma ila rabbihim yuhsharun akwai riwaya daga ibnu abbas yana ganin al hashr shine za a wato su dabbobin za a wato abin nan kashe su za a mayar da su turqaya shine thumma ila rabbihim yuhsharun amma zance mafi inganci yuhsharuna za a tayar da su ma zuwa ga hisabi an gane ko dan Allah subhanahu wataala ya ce idza shamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza al-isharu utilat wa idza al-wuhushu hushirat ya kira na tasha al-qiyama ne dan haka kuma za a tayar da su Allah shi ke da sai Allah ya ce
والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم والذين كذبوا بآياتنا الله يتي وأن سكا قرية الدآيم summun wato wato kurame na ko ba shi ba jam'i ne na asammu malaman luga suka ce as-sifal mushabbaha sifa wanda take mushabbaha bismil fa'il kenan in ta zo ala wazni af'ala mace ta zo ala wazni fa'la'a jam'in shi na zakuwa akan fu'lun in an ce wato asammu shine namiji ko samma'a mace jam'in shi na summun an gane ko wato ahmaqu umrun wato kuma sai a ce hamqa an gane ko in an ce ahmar shine ja ko mace sai a ce hamra jami'i sai zaman to mi umrun aswadu namiji mace mi ce sauda jami'in shi sudun to dan hakan ga summun jam'i ne na asammu wato kurame ne bassaji ko basuji wa bukmun kuma bebaye ne fi dhulubati suna wato fagamniya ne in ji malaman gauri a cikin duffai a nan Allah ta fanta su da wasu abubuwa guda biyu akwai ƙari nan ba a kawo ba cikin suratul baqara sai Allah ce summun bukmun umyun fahum la yarji'una kaji an ƙara kuma makafi ne an gane wannan a cikin baqara har yanzu Allah ce summun bukmun umyun fahum la ya'qiluna na farko fahum la yarji'una na biyu fahum la ya'qiluna Allah maka yi sai ka bambanta tsakankanin su to amma malaman tafsiri sai suka ce abu saki da naji kai dariya lahiya wato abin da malaman suka yi bayani na an ce musu summun wato kurare ma'ana bassaji amma in muka duba sai mu ga kafirai ayoyi da dama sun tabbatar da cewa suna ji ko ba haka nan bane Allah ce wa minhum man yastami'u ilayka ko ba haka nan bane suna saurare zuwa gare ka ko ba haka nan bane a to kaga inda ba su sauraren manzon nan to ai ba bai dace a ce ba wato balle har a ce sun saurare shi lalle tabbas suna ci an gane ko tunda an ce yastami'una ilaika suna saurare ko shurare inda waɗansu izuwa gare ka to kaga ko ashe ba ba sun mun bane ba ku sannan wa bukmun an ce bukmun ba su bebaye ne ba za su iya yin magana ba to alhali ko kafirai Allah ya nuna suna magana التي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون منافقين كافرين الله يتي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كما هكذا بني التي اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون كما هكذا بني Allah subhanahu wataala ya faɗi ma suna da daɗin zance za su zo su kawata maka magana ko ba haka ba ya tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim to ya za'i kuma a ce musu bukmu bai ba su da iya magana alhali ko an faɗi cewa sun iya tsara magana wala ta'ifannahum fi lahnil qawli ko ba haka nan bane qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqin minkum wal qa'ilin li ikhwanihim halumma ilaina wato qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqin minkum wal qa'ilin li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila ashhatan alaykum fa idza جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد هذا هنا يقولون أشياء سورة بقرة sannan to mu koma bakara an ce umyun ba sa gani ko ba haka nan bane an ce ba sa gani alhali ko suna gani domin suna zuwa wajen yaki an yi yaki tsakankanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba da gaba an kai ana suna ganin suna ganin inda suke bugawa inda ake bugun su to inda ba sa gani ai bai dace a ce sun yaki da manzo sallallahu alaihi wa sallama ba an gane ko kuma qur'ani ya tabbatar da suna gani domin suna tafiya kasuwa su je su yi harkokin su su yi kaza su yi kaza su yi kaza har su kafa hujja da cewa wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alayhi malaikatun aw nara rabbana inda ba su da ido ai bai dace su yi wannan to a takaicen takaitawa ba sai mun ja lokaci ba shine cewa wato da an kace summun su mutane ne waɗanda kuramin ne ba sa ji ma'ana ba sa jin gaskiya su yi aiki da ita an gane ko duk abin da bai da amfani ko ba zai yi amfanin da ake so ba sai a dauke shi kamar babu shi bukmun beba yana ba za su iya furuci da gaskiya ba ko sun santa an gane ko to kuma umyun tun can ya zo cikin suratul baqara nan ba a kawo shi ba makafi ne ba sa ganin gaskiya su yi aiki da ita sai Allah ce fi zulumat suna tafiya cikin dufai kala kala daban-daban banna ta yi musu yawa man yasha illahu duk wanda Allah ya so yudlilhu ya batar da shi zai batar da shi domin abin yana da alaka da mashi'a an gane ko nan akwai alhasu ai man yasha illahu idlalahu yudlilhu to saboda shi fi'ilin ya zo ba a bukatar sai an kawo shi alhasu min lugatil arab man yasha illahu idlalahu an gane ko duk wanda Allah ya so batar da shi zai batar da shi wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim an gane ko ai wa man yasha hidayatuhu yahdi ila siratin mustaqim aw yaj'alhu ila siratin mustaqim amma sai ya shafe shi saboda siyaki in ka zo kai zaka iya ganewa wanda Allah ya so shiriya zai shiriya wanda Allah subhanahu wataala bai so shiriya ba kuma zai bata babu wanda yake shirya da wanda Allah ya so amma Allah ya san mai niyyar shiriya shi yasa ya bashi shiriya ya san wanda bai san bukata shi yasa Allah bai bashi ba mun karanta aya wadda ta nuna cewa ko da an sun ga wutar jahannama ko ba haka ba sun ganta ga ta kiri da muzu aka dawo da su duniya sai sun dawo shi yasa ba a bukatar wani tawili naka walau tara idu qifu ala an-nar فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين التي كاي بل بدا لهم ما كانوا يخفون kai mai tunani irin na tunanin abin da tunanin kamar ba zai iya yiwa ba walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun an gane ko Allah ce wa man yasha wanda Allah so ya ja'alhu ala siratin mustaqim Allah zai shiryar da shi an gane ko hanya madaidaiciya ya Allah zai shiryar da kai hanya madaidaiciya an gane ko ya zaman to kana aiki da abin da an kai ma wa'azi walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima ka saurari abin da malamai suka ce ka je ka yi aiki ka shirya in ba haka ba ka ɓace duk abin da kake takama da shi karshe kai nadama duniya da lahira Allah shi mu da tsari an gane ko sai ce kul ara'aitakum قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن kuntum sadiqin qul kace da su an gane alqur'ani wani lokaci yana kawo wa qul in za a fara magana saboda ya maido wato kamar alqur'ani magana ce ta isar da sako shi manzon nan an ce ya ce an gane ko wani lokaci kuma ba za a kawo magana ba saboda an san da manzon da ya zo magana dama ba magana ya zo shi ya ce alqur'ani daga wajen Allah amma nan kamar ana son a maida maganar saƙo ne tsakanin su da Allah don saboda a tsoratar da su shi manzon ba shi yake da kiyama ba an gane ko ba shi yake da azaba ba qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi la qudiya al-amru bayni wa bainakum shi yasa zaka ga wadansu sun shiga cikin matsala sun ce a to ai qul din nan ya kamata a cire shi a cikin alqur'ani ko ba haka ba an samu wadansu masu wannan mazhaba a wannan shirme ne da rashin hankali shi Allah subhanahu wataala lokacin da kike mun zo kul ana son magana ta koma ne ta ne sako ne aka tura lokacin da aka ga dama kuma sai ai kamar ana magana da su ne direct an gane ko inna a'tainaka al-kautsar da ya zanto wannan za a kare manzo ne to sai Allah ya amfani ba ya amfani da shi na kul ba an kace inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka ka ka ka huwa al-abtar amma da aka ga wajen tauhidi sai kuma aka maido zamiri na manzo yayi magana wato matsayin mai kare ubangiji Allah subhanahu wataala an gane ko qul huwallahu ahad Allahu samad dan haka jahilci ne kace da kullu an gane ko qul kace da su ara'aitakum ai akhbiruni haka malamai suke cewa ko bani labari wannan kalma tana da matsala saboda ara'aita shi ta din ya to amma kuma wannan ta'unkin larabawa sun yi bina'in ta ba ta canzawa an gane ko a ra'aita ka a ra'aita ki a ra'aita ko a ra'aita kunna ba sa canzawa shi yasa sai suka ce an wato gina ta ne ma'ana cikin yaren larabci ko kuma yare na duniya za ka ga wani abu da masu yaren suke amfani da shi amma za a fassara ma shi ɗaya bayan ɗaya zai baka ma'anar da kake so ko ba haka nan bane da zabarbanci in an ka ce kai yana da kai a'a fasar shi nake so guda guda kaga tsaya habbadi to kai a Allah eh ka gani amma yanzu kai fasara shi dai bayan dai sai mutum ya gama ayan ba haka amma in ka zamna da masu yaren zaka fahimci menene ake so a ci mun fahimci wannan da kyau to wanga irin shi na shi to a ra'aitakum shi yasa malamai suka yi sabani wajen i'rabinta kadiba cikin i'rabul qur'anil karim na mutum darwish kadiba cikin at-tahrir wa tanwir kadiba cikin al-bahr al-muhit na wato abu hayyan at-tauhidi al-andalusi ba abu ba al-bahr al-muhit na abdullahi gwandu an gane ko waɗansu malaman luga suke cewa wato shi a ra'aitakum shi fi'ili na ra'a yana buƙatar masuli guda biyu an gane ko to wannan jumla ta in atakum azabullahi aw atatkum as-sa'a ita ce saddat masadda maf'ulai ne ta hana maf'uli biyu su zo sai wannan jumla ta zo ta zamna wurin su wajen i'rabi kenan wajen yan luga sannan kuma waɗansu malamai suka ce a'a nan ita a ra'aitakum duk da yake ba ta canzawa amma kum da kashi yana canzawa cikin suratul isra ce a ra'aitaka hadha alladhi karramta alayya an gane ko sai suka ce shi maf'uli na dai da maf'uli maf'uli na dai da biyu duk an shafe su amma mun ba tanazu ne akwai abin da ake cewa at-tanazu wato abubuwa guda biyu suna son abu wai ma'ana in ara'aitakum atakum azabullahi sai da mun to azabun shine fa'ilin da yayi tanazu idza ara'aitakum da atakum waɗansu malaman luga suka ce a'a wannan fassara taku ta yi nisa abin da ake nufi maf'uli na ɗaya da maf'uli na biyu an shafe su amma kaddara su zamu yi qul ara'aytakum ibadatakumul wato ibadatakumul asnama an gane ko hal tanfa'ukum kenan al ibada shine maf'uli an gane ko hal tanfa'ukum ita ce jumla a matsayin maf'uli na biyu dan sun tafi akan wannan to dan haka dai wannan duk saboda asalin kalimar ta da ake amfani da ita shi yasa kuke ganin mutane sun samu cikin matsala cikin waɗansu malamai suka ce a'a an shafe shi amma ba a kaddara shi ba saboda mushkilar da ta sa an kai amfani da wannan a ra'ayi anfusakum to kai fa'ilin kaga kanka ma'ana an umurce ka ne kai kalli kamar yadda kake to da fi'ilin da fa'ilin duka abu guda ne shi yasa sai an kai amfani an ka tunkusa kalma guda ba a bukatar sai an kawo fa'ili tunda an ce ara'aita nafsaka kaga yayi yawa sai ba a kawo ba tunda an san kai ne zaka kallo amma kullum kai ku ka ce da su ku bani labari in atakum azabullah idan azabar Allah subhanahu wata'ala ta zo muku aw atatkum sa'a ko ko kiyama ta zo muku as-sa'a wato na arifin alkiyama ɗaya daga cikin sunaye na tashin alkiyama as-sa'a ana nufin lokaci as-sa'a ana nufin agogo a wannan lokacin yana ɗaukar wannan amma nan kiyama ake nufi to ya zo muku a ghairallahi tad'una shin wani Allah kuke ambato an gane ko in kuntum sadiqina har in kuna da gaskiya cewa wato ababe ake bauta ma sun cancanta a bauta musu an gane ko kalima ta a ghairallahi an gabatar da ita shin akwai wani Allah wanda kuke roko babu shi tabbasu da kansu sun san haka an gane ko ita kalima ta ghaira malaman luka sun yi cece kuce akan ta mai yawa na farko a larabcin zamani yanzu ana kama ta alif wallam sai a ce ja al to alghair din nan sha ana sa mata alif wallam wadansu malaman lugha suka ce duk cikin alqur'ani kaf babu inda ta zo da alif wallam sai dai da idafa shin ana yi ko ba yi wadansu malaman suka ce al afsah ba mu cewa kuskure ne sai mu ce wanda an mafi inganci na alqur'ani ai mata idafa amma in an sa al alif wallam to babu matsala sannan ta'arifin ta tunda in an ce ghairu ghairi wani na ai kowa na iya shiga ciki ko ya yi ta zama aika an sa mata alif wallam sai aka ce a kalli jinsi ne aka kalla kamar a ce jama'a biyu ce kenan in an ce gairi ni na fita daga ciki magana ta riga ta kare ta samu ta'arifin ta ina fatan ko fahimta sannan waɗansu malaman lugu suka ce ba a cewa la gairu sai dai a ce laisa gairu sabani ne dan saboda bincike na luga yake bada wannan waɗansu suka ce a a ce la gairu ibnu hisham al-ansari wanda yana daga cikin manyan manyan malaman nahau na duniya wanda yana da wahala a maimaita ido su yana da muhnil labib an kutubil tarikh an gane ko yana da awdahul masalik yana da dalilin ta falluga masu girma sosai yace ba a cewa la ghairu to kaga wani sai shi dauki wannan ya tayi ya ce ai ibnu hisham al-ansari ya ce kaza ya ce kaza shi ma sai ka kara bincike an gane ko amma da aka yi bincike sai aka gano wannan ai babu matsala daga ce laisa ghairu da la ghairu duka babu matsala amma malamai suka tashi ta suka ce a ibn hisham al-ansari akwai matsala kai ka ce ba a cewa na farko bai dace ka ce ba a cewa ba littafai sun tabbatar da wannan na biyu cikin littafin da ibn hisham al-ansari yace ba a cewa kuma sai ya zo shi ma ya faɗi irin wannan kaga ya faɗa ciki الشيخ عبد اللطيف شويري في ɗaya cikin manyan manyan malaman lugha na Libya kuma na duniya ya kawo magana yake cewa Ibn Hisham al-Ansari yace al-mawdi'ul khamis wuri na biyar yana magana ne kan waɗansu abubuwa yace aya inda Allah yace ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun wa la ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan-nabiyyina arbaba ibn hisham yace quri'a fi sab'ati an karanta cikin kira'o'i guda bakwai bi raf'i ya'murukum kina an ce wala ya'murukum wa nasbihi kenan ko kuma an karanta wala ya'murakum yace fa man rafa'ahu qata'ahu amma qablahu duk wanda ya karanta wala ya'murukum kenan wata magana ce sabuwa tunda ya yanke shi wa fa'iluhu damiruhu ta'ala fa'ili sai zaman to damirin Allah kenan wala ya'murukum Allah aw damirur rasul ko wala ya'murukum rasul wa ayyidu al-istinafu qira'atu ba'dihim akwai wata kira'a wadda ba ingantatta ba ce shadda ce amma tana taimaka ma wannan ma'ana ba wai dan a karanta da ita ba walan ya amura kun kaga lan dole ta kuma magana sabuwa sai ya ce wala ala hadhihi alqira'a nafiya an gane ko kenan wanda qira'a la nafiya nafiya lil jinsu din daga cewa ba ta shiga sai ya ce la ghayru sai Sheikh Abdul Latif Shuri ce wa subhana man la yansa wa yansa tsarki ya tabbata ga Allah mallayansa Allah shine bai mantuwa wala yasku kuma bai rafa sai abin yayi takara da haka dai aya da a ce tunda shi ma gashi ya faɗa ko kuma yace yayi kuskure an gane ko to a ghairar Allah shin wani Allah za ku roƙo in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya to ga amsa bal بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون to wannan ita ce halin su duk lokacin da azaba ta zo musu ko sun ka shiga cikin wani tsanani an gane ko Allah yayi bayanin wannan a cikin ayoyi daban-daban an gane ko huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين كان أنا شيء مثلا رسكوا مع الله فإذا رجعوا فيه دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أو نري التي فمنهم مقتصد don wannan ya nuna maka ba duk kafirai ne suke dogewa akan kafirci ba waɗansu za su dawo wannan ita ce halin su akan lokacin da suke shirka wannan tana daga cikin ayoyin da lokacin da Ikrima dan Abi Jahal yana da rabon shiriya ya yi gudu ba zai ya so ba zai musulunta ba an gane ko ya tafi yana tafiya sai suka shiga cikin jirgi sai jirgin ya samu matsala a sai ga mutane mutane kowa yana ambaton Allah shi ma yake roƙon Allah in Allah ya tseratar da shi zai yi mi zai musulunta domin ubangijin da in ka shiga cikin tsanani kake kiransa an gane ko duk wanda ya shiga cikin tsanani ba zai koma ba sai koma ma Allah subhanahu wataala ta da annabawa in sun ka shiga cikin tsanani wa sun yi komawa ga Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo wajen yaki aka zo badar ko uhud muqad abin da mu dauki uhud istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin ko mu dauki badar akan wani zance yadda wadansu suka tafi kun gane ko kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala su ba kafiran suna koma ma Allah ikrima yace to in Allah ya tsirtar da shi zai dawo da yadda Allah ya tsirtar da shi sai ya koma zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta wannan tarihin wannan kissar malamai sun kawo ta cikin littattafai da dama imam al-hakim ya kamo wannan riwaya imam ibn asakir a cikin tarihin shi na dimashq ya kawo wannan an gane ko imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba ya kawo ta da imam ad-daruqutni da haka riwaya ce da take ingantatta kada wani ya ji an kawo ta cikin littafi guda kilan yace ba ta inganta ba to dan haka dai ɗabi'a ce ta kafirai in suka shiga cikin matsala za su dawo ma Allah subhanahu wata'ala amma duk lokacin da suka shiga cikin jin daɗi sai su koma zuwa ga ɓannarsu amma mumini yana koma ma Allah ko cikin halin tsani ko ko da yaushe na an gane ko amma kuma Allah subhanahu wata'ala shi ke karɓa mutuwa man yujibu al-mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a al-mutarra nan ba ana nufin Allah shi yake karɓa wanda yake cikin lalura ba to shi wanda ya bari shi lalura wa yake karɓa mishi Allah na an kawo Allah tsarra saboda shi na a cikin matsatsi ko ba haka nan bane to Allah yace bal iyyahu tad'una Allah kai kake roƙo fa yakshifu ma tad'una ilayhi sai Allah ya koye muku an gane ko ya yaye muku ma tad'una ilayhi abinda kuke roƙon Allah zuwa gare shi an gane ko amma in sha'a in Allah ya so a cikin suratul baqara sai Allah ya a'a in dai an roka zai bayar wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an to nan ko an ce fa yakshifu ma tad'u ilayhi in sha'a in ya gada ba sai ba da mai suka ce a'a in ka ji an ce in sha'a shi mumini ya roki Allah ko ta ba kuma matukar ya roki Allah cikin da aka wato gindaya na karba ta addu'a Allah zai karba amma su kafin rai nan da aka ce in sha'a saboda akwai abubuwan da in komi dole ne a cikin ubangiji ko ba haka ba Allah ba zai karba musu ba sai in ya tashi halakar da su in ya gada ba ya karba in ya gada ba ya karba sannan kuma shirme ne ganin cewa in kana cikin teku kamar ka tsira amma in baka cikin teku ba kamar wato in ka fita ka kai bisa kasa kamar kana ganin ka tsira Allah zai iya kama kasa duk inda ya gada ba an gane ko eh afa amintum أو أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم تنا يواكو داو إن كنت إليه كما كان بني سنقول الله لك أو كفرت كما كان بني دومين كسر أي إتكن تسرى بيه يعني بأمنجي أما hankalin dan adam sai shina ganin kamar in shina saman teku bai tsere ma Allah ba amma in yana bisa ga doron kasa ya tsere ma Allah afa amina alladhina makaru sayyiati an yashifa Allahu bihim al-ard aw ya'tiyahum al-'adhabu min haythu la yash'urun أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم an gane ko a'a tekun ba ita ce take tsira ta taimako kaza kawai ka bi Allah ta inda duk ya gada masu zanni zai fama ka fa yakshifu ma tad'una ilayhi Allah zai kuranye muku ko ba shi ne suna cewa kuranyewa eh in ji malaman zauri in kana karatun qawaidi yace to li yakshifa shi kuranye maka ma duka abin da ke tare da kai minal ashkali da daga rikice rikice an gane ko in sha'a in Allah ya so Allah subhanahu wa ta'ala yana karba abin da ya so amma banda wani abu nan nan ya ce in a wato in atakum azabullahi aw atakum sa'a nan in azaba Allah ta zo Allah zai dauke ta amma ina ga dama aw sa'a sa'a Allah in ya ba Allah ya so dama Allah ya so kiyama sai ya yi ta ita ba ta daga ciki wa anna sa'ata atiyatun la riba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur sai wani zai ce a to ana anti insha a in in tabbace ita la riba fiha wanda ce to ka gani bari mu je mu yi abin da muka yi ka ma kiyamun ma kila wa kala na in in wallahi Allah ce fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in عما كانوا يعملون وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين والله تكشي شكة إن شاء الله ما تكشي مغير مكا مغير فيكشف ما تدعون إليه إن شاء بندك إيابا watan sauna ma tushrikun za ku bar abin da kuke shirka ma'ana za ku manta da su don barin da za ku musu zai sa dole sai kun bar wato annisiyan wani lokaci yana zuwa da ma'ana ta mantawa ko annisiyan yana nufin ka aure abu da gangan to san sauna nan da gangan za su bar su don koda suna tare da allolin su a cikin jirgin ruwa in aka samu tagoron gwata taso za su bar su amda su kuma ba Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko da haka da duka dai ma'anar guda biyu zai iya ɗauka su watan sau da masu shirkun sai ku manta abin da kuke shirka da shi na gumaka shine abin da suke shirka da shi da Allah ko ba haka ba an gane ko domin Allah subhanahu wataala nan ma tushrikuna mawsul ne to ma tushrikuna abin da suke shirka da Allah da shi to sai ya zama to duk mushriki zai shiga duk mai shirka in ya lokacin da ya shiga cikin matsala sai manta ya kuma ma Allah subhanahu wataala an gane ko hatta da wanda suke cewa babu ubangiji a'a da suke cewa babu ubangiji lokacin da suka shiga cikin matsala suka koma ma Allah subhanahu suna cewa oh my god ha my god ne my god oh mon dieu kai da kace babu Allah ka shiga matsala kace mon dieu kaga ya nuna cewa sun koma wa suke bauta ma shaytan suke bauta ma suke babu Allah sun bi son rasu ba wai dan saboda babu suke bauta ma bane an gane ko dan haka watan sauna ma tu shirku ko wace shirka duk wanda ya shirka zai manta abin da yake shirka kenan yanzu in misali in waɗanda yanzu ke sai mu ce suna shirka da Yesu almasihu sai su manta da Yesu almasihu su koma ba Allah in yahudawa ne wa qalat yahudu uzair ibnullah sai su manta da uzair sai su koma ba Allah subhanahu wataala in ma su bauta ma shanu ne shi yasa qur'ani ya kawo ma ismul mawsul likai tasal kullu ma yushrikuna bihi sai Allah ce wala qad arsalna ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون malamai sun kawo wata magana mai ban mamaki a ƙarƙashin aya wadda ta wuce yanzu cewa wato mushrikai suna koma ma Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da suke cikin tsanani amma za ka ga waɗansu daga cikin musulmai lokacin da suke cikin tsanani sai su bar Allah su koma zuwa ga waɗansu kaga mutum misali ya koma yana zuwa wajen kabari lokacin da yake cikin matsala ya mance da ya daga hannunsa kawai ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ko mutum ya shiga cikin wani tsanani sai ya kira wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala kaga shi ya juya shi kafiri lokacin da yake cikin sauki an gane ko pagan in yana cikin sauki sai ya manta da Allah ya kawo waɗansu abubuwa ya sa amma da ya ci wuya sai ya koma ma Allah amma musulmi lokacin da ya cikin sauki sai ya zama tare da ubangiji amma a lokacin shiga cikin tsanani sai ya koma kuma ya kira gobe wannan kuskure ina fata an fahimci Allah ya gane da mu sai Allah ce wa laqad arsalna wallahi allamul muwaqqi'a lil qasami ko wa laqad haqiqa arsalna mun turo ila umamin min qablika zuwa ga al'ummomin da suke gabaninka malaman tafsiri suka ce a nan akwai maganganu masu yawa na ɗaya wala kad arsalna mun turo to an turo wa ai an turo manzanni an shafe kalma ta rusulan wala kad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya ko ba haka nan bane wala kad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna min alladhina ajramu kaga an shafe wannan ko ba haka nan bane sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to wala kad arsalna ila umamin min qablika abu na biyu an shafe abin da an ka tura annabawa da shi ko ba haka nan bane domin wato su annabawan nan an tura su ne da hujjoji bayyananni an turo su da littattafai nan ba an shafe su an gane ko laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti kenan nan an shafe wato an shafe rusulan an gane ko sannan an shafe albayyinat da alkutub dole sai mun kaddara su anan ila umamin min qablika zuwa ga al'ummomin da suka gabace ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to anan in ka soki jumlatan ka huta in ka ce wajen tafsirin qur'ani da qur'ani to nan ka saba kawo ka gaji domin an ce an tura annabawa zuwa ga al'ummomin da suka gabace shi kaga nan jumlatan ya kawo shi to amma in ka tsaye tafsilan sai ka sha bayani domin mi domin annabi Nuhu alaihi salam yana daga cikin annabawan da aka tura gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba sannan kuma sai an kawo al'ummarsa kaga sai ka kawo kissa annabi Nuhu قد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ولقد أرسلنا رسلا wato laqad arsalna ila umamin min qablika sai ka koma wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru sai ka koma wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru kaga dai haka zaka ta ila umamin min qablika sai ka dawo annabawan da suka zo a cikin alqur'ani ka kawo su waɗanda ba su zo ba kuma sai ka mayar da al'amarin su zuwa ga Allah an gane ko inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك wannan da labarin labarin su kaga ila ummin min qablika jumlatan ne tafsilan kuma sai ka bi bayani su kaga aiki ya same ka wala qad arsalna ila ummin min qablik haqiqa mun aika manzanni manzannin nan nan babu shi a larabce babu shi sai dai mu kawo shi a hausa ko ila umumin zuwa ga al'ummomi min qablika zuwa gabaninka fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra malaman tafsiri suka ce nan an shafe abin da yake gaban fa'un ai fa kazzabu sun qaryata in mun ka duba ma ina ganin ko cikin dalalin ba a kawo su ba bai da suka fa kazzabuhum sai suka qaryata su to ita fa kazzabuhum domin sai da suka qaryatar da annabawan sannan fa akhadnahum bil ba'sa wad dharra an gane ko to amma siyakin dole sai ka fahimci haka sannan ka kaddara shi ibnu malik a cikin alfiya ce in wata kalma ka fahimci cewa babu ta ka kaddara ta wa hazbu fadlatin aziz in lam yadur in kaga abu fadla ne to ai wanga fa wato fa kazzabu wa ma fadla bane ma'ana dai duk abin da zai tunar wato ina ganin haka zai fi dan haka qad arsalna ila umamin min qablik fakazzabu ko fakazzabuhum sun ka karyatar da annabawan su an gane ko fa akhadnahum sai muka kama su bil ba'sa'i yace shiddatul faqri shine tsananin talauci inji mai jalali ko wad dharra'i da al marad shine rashin lafiya a'a al ba'sa'i tana nufin al ba's tsanani tana yiwa talauci ne tana yiwa kaza ne tana yiwa kaza ne wato keɓance shi nan wata wato kamar an yi tafsiru bil misal ne amma alba'sa wato daga alba'su aka ɗauke shi sai aka maida shi kamar suna aka ƙara mai alif da alhamza an gane ko an ƙara alif baki da kuma alhamza alba'sa shine tsanani Allah ya Allah shi ya san irin tsananin da ya kama su da shi wadarra da cututtuka Allah ya san irin nau'in cututtuka daga adarru da an ka ƙara alif da alhamza an gane ko me yasa Allah subhanahu wa ta'ala yi wannan la'allahum yatadarra'un dan saboda su yi kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai kai hatara a cikin suratul a'raf la'allahum yadarra'una nan ko la'allahum yatadarra'una na akwai ta'un can kuma babu sai an kai dadun guda biyu saboda ta'un da dadun suna kusa da juna an gane ko kenan can an ɗauki ta'un din ne an yi iqlabin ta ko an canza ta an yi tabdilin ta mu ce tabdili wani ya fi gane haka ta koma dadun sai ta zama to la'allahum yadarra'un nan ko la'allahum yatadarra'un ta'un ne zama mai har da alqur'ani zai zuce to kakana an kai haka an gane ko to dan haka dai Allah ya tura zuwa ga al'ummomi daban-daban fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un al'ummomi daban-daban an rike su dan saboda a gani za su dawo ga kowace al'umma za a tura mata manzo za a kawo za a bi su mataki mataki har a ga inda za su mutanen fir'auna haka Allah ya kama su wa laqad akhadna ala fir'auna bis sinina wa naqsim min as-samarati la'allahum yadhakkarun fa idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون كبه كبه وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين كاج ألا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين فولما وقع عليهم الرجل قالوا الباساء الضراء قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك an gane ko wato bima ahidin la in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idha hum yankusun an yi haka don su yi kankan da kai sai sun yo kasa kasa kasa kasa da sun samu dama sai su kuma su tumange wasu an gane ko wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un karanta wannan ayar da sai na san dai sai mun koma baya aha falawla idja'ahum falawla idja'ahum تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون falaula mi yasa halla kenan kash mi yasa id ja'ahum ba'suna lokacin da ba'suna azabuna azaban mu tazo musu tsananin mu kenan tadarra'u da sun yi kankan da kai domin wannan wato wato azaba ce wadda ba ta a halakar da su ba ta a fadakar da su ne an gane ko shi ne yasa wannan azaba ta zo musu to mi yasa lokacin da wannan azaba ta zo musu tare da cewa ya kamata su gane ubangijin shi ne ya kama su tadarra'u su yi kankan da kai walakin kash qasat qulubuhum zukatansu sun bushe sun kekeshe an gane ko wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun sai shaytan ya kawata musu abubuwan da suke aikata ya ce musu ai babu abin da za a yi ko ko dama ai da rayuwar duniya haka ne take tafiya daga yau tsanani sai sauki ko ba ka nan bane dan adam yau ya gane hali kaza kaza kaza kaza sai ka je ka shiga cikin matsala ina fata an fahimce ni dan haka dai wato wato wato sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shine idan mutane za a ja hankali don su dawo in sun dawo shikenan wanda ke da bun dawo ya dawo in ba a dawo ba to akwai babba azaba wanda za ta zo wanda babu wanda zai fita daga cikin ta Allah shi mun tsari ta an fara nuna mini lokaci yayi kuma wadanga ayoyin dole sai mun koma mun dan yi bisa su dan gaba ɗaya ayat da walaqad arsalna da wannan falawla ba na su ma zukiru bihi suna da alaka da juna dan ya kamata mu dakanta sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu dai abinda muka faɗa ne sai Allah shi ba mu lada wanda muka yi Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh